نعم بسم الله الرحمن الرحيم الرابع أن أنس رضي الله عنه hadisi na hudu a cikin wannan babi na babul muraqaba an amso shi daga Anas dan Malik yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi Anas dan Malik radiyallahu anhu ya faɗa ga almajiransa yana mai gaya musu dangane da waɗanda suke yin sakaki wajen aikata ayyuka na laifi wanda kuma ba su ɗauke shi a bakin komai ba Anas dan Malik ya ce innakum la ta'amaluna a'malan lalle haƙiƙa ku lalle ne kuna aikata waɗansu ayyuka na laifuffuka wanda waɗannan ayyukan hiya a daƙu fi a ayunikum wato su ne mafi sirantaka a cikin idanuwanku mina sha'ari daga gashi wato ba kwa ɗaukansu a bakin komai saboda ba su da wata ƙima a wajenku ba kwa tunanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai damƙe ku ta dalilin aikata waɗannan laifuffukan da kuke yi Anas ya ce, Kunna na uddu haminal mubiqat wato mun kasance muna lissafa waɗannan ayyukan minal mubiqati suna daga cikin abubuwan da suke iya jefa mutum cikin hallaka. Ala ahadi Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam a zamanin ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. Wannan hadithi al'imamul Bukhari ya rawaito shi. Wa wato al'imamul bukhari ya ce almubiqat almuhulikat wato abubuwan da suke almubiqat su ne almuhulikat abubuwa masu hallakarwa hadithi na biyar daga anas dan malik daga abu huraira yardal allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya jiwo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha ta'ala ya ghar wato haƙiƙa allah subhanahu wa ta'ala yana yin kishi wa ghairatullahi wato kishi na ubangiji subhanahu wa ta'ala shine an yi atiyal mar'u ma harrama Allahu alai wato mutum musulmi bawan Allah ya je ya aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mai wannan to anan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yin kishi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi wala ghaira bi fatihi al-ghayn wa asluha al'anafa wato asalinta shine marin baya na'am
حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قزني قزرني الله قزرني الله قزرني الناس قزرني الناس فما فما حبس فما فحبس فمسحه فذهب عنه فزره فزروه قذره قذره وأعطي لونا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر شك الراوي فأعطي فناقة وشراء فقال بارك الله لك فيها فأتى الأقرع أقرع فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب أني هذا الذي كزرني الناس فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها فأعمى فقال أي شيء أحب إليك فقال أن يرد الله إلي أن أن يرد الله إلي فبصرا بصري بصري فأبصر الناس فمسحه فرد الله إلي إليه فبصرت بصرت بصره قال أي المال أحب إليك قال الغنم فأوتي فأوتي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم إنه أتى الأبرص في صورته, في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الهبل في سف- في سفري فقال بلاغني اليوم إلا بالله فلا balaga فلا بلاغ لي, لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون لون الحسنة والج- والجلد الحسنة والمال بعيرا أتب أتبلغ به ataballahu أتبلغ به في سفري فقال له فقال حقوق كثيرة فقال كأني أعرف أعرف أف- أعرفك ألم تكن أبصر يقذر يقذر abarasa أبرص Mm.
يقذرك يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن إن كنت كاذبا ف- ف- فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد ما, ما رد هذا فقال إن كنت كا- كاذبا فسيرك فسيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل إن انقطعت بي الحبل في سفري فلا بلا بلاغ بلاغ بلاغ إلى إلي لي اليوم إذ- إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أب أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري, بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله ما أج ما أجحك ما أج ما أجهدك أجهدك اليوم بشيء أخذ أخذ أخذته إلا أخذته لله عز وجل فقال أمسك ماك مال- مالك فإنما فإنما ابل- ما ابتليتم فقد, فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك متفق عليه na'am bismillahir rahmanir rahim as-sadis wato hadisi hadisi na shida a cikin wannan babi na muraqaba shine hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu Abu Huraira annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqul wato haƙiƙa abu huraira ya ji ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna salasatan min bani isra'il wato haƙiƙa waɗansu mutum uku waɗansu mutane guda uku daga cikin 'yan banu isra'il abrasa wato akwai wanda yake mai dabbara dabbare a jikinsa wa aqra'a akwai kuma wanda yake da kwai matsalar ka shine wanda yake da kwai sanko a kan shi wa a'ama kuma da makaho wanda ya zamanto baya gani waɗannan guda ukun fa aradallahu an yabtaliyahum aradallahu an yabtaliyahum ubangiji subhanahu wa ta'ala wato yayi nufin ya jarrabe su ya mu'amalance su irin mu'amala ta wanda yake mai jarrabawa ga waɗanda za- zai yi mu'amala da su. Fa ba'athallahu ilaihim malakan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da mala'ika zuwa gare su, wato ya turo da mala'ika zuwa gare su. Wannan mala'ikan fa'atal abarasa ya zo da farko sai ya zo wajen mai dabbara dabbare, wajen mai dabbara dabbare aka fara zauwa. Da aka zo wajen mai dabbara dabbare faƙala sai ya ce da shi ayyu shay'in ahabbu ilaika ya ce yanzu kai ɗan uwana menene ya fi soyuwa zuwa gare ka wani abu ka fi so a nan duniya a yanzu ƙala sai wannan mai dabbara dabbaran ya ce launin hasanun ya ce ina so allah subhanahu wa ta'ala ya bani wato fata wanda take kyakkyawa shine launi wanda yake kyakkyawa wa jildun hasanun da kuma fata wanda take kyakkyawa wa ya zahabu anni alladhi qad qazarani nasu sannan kuma wannan abin da haƙiƙa ya sa mutane suka ƙaurace min wato wannan abin da ya sa dalilin shi mutane suka ƙaurace min ya tafi daga gare ni wato wannan dabbara dabbaran da nake da kwai ya zama to Allah subhanahu wa ta'ala ya bani lafiya ya yaye mini shi fa masahahu a lokacin sai shi wannan mala'ikan ya shafi wannan bawan Allah fa zahaba anhu qadaruhu wannan kazanta wannan datti da yake tattare da shi na wannan dabbare dabbare ya tafi daga gare shi wa udiya launan hasanan sannan kuma aka bashi kamar kyakkyawa wa jildan hasana aka bashi fata wanda take kyakkyawa yace mishi haka yayi yace mishi kwarai yayi Ƙala sai wannan mala'ikan ya ce wa wannan bawan Allah ya ce da shi, Ayyul mali a habbu ilaik, to yanzu daga cikin dukiyoyi, wata dukiya ka fi so, fa ayyul mali a habbu ilaika, daga cikin dukiyoyi wanda mutane suke yin kasuwanci da ita wace ka fi so. Ƙala al'ibilu ya ce, Raƙumma na fi so, na fi son a ce ina da kwai garke na raƙumma ina da kwai dukiya ta raƙumma. aw qala bakar ko kuma yace a'a shanu na bukata shakkar rawi marawaicin hadisin shine yayi kokonto wanne daga ciki shi wannan mutumin ya faɗa shin ya ce wato al'ibil ko kuma ya ce albakar wato isaq ibn abdullahi wato shine ya kokonto daga cikin ruwatu na wannan hadisi din fa u'tiya naqatan ushara wato a lokacin sai aka baiwa shi wannan bawan allah taguwa wanda take mai ciki taguwa wanda take buleliya wanda ta kusanci aihuwa faƙala barakallahu laka fiha sai ce tafi Allah ta'ala ya sanya albarka a gare ka a cikin wannan taguwa taka fa'atal aqra'a shikenan wannan mala'ikan suka rabu da shi wannan mai dabbare dabbare ya samu lafiya sai ya tafi wajen al'aqra'a wato wanda yake da kwai sanko na ka wanda yake na aibu ne faƙala ayyu shay'in ahabbu ilayka yace da shi dan uwa wani abu kafi soyuwa kafi so a yanzu ayyu shay'in wani abu ne ahabbu ilayka mafi soyuwa zuwa gare ka qala sha'arun hasan yace to a yanzu so nake Allah subhanahu wata'ala ya bani gashi kyakkyawa da zamanto wannan kan nawa da ya kurcici dinnan wani guri gashi ya huto wani guri gashi bai huto ba Allah ya haɗe min shi da gashi ga baki ɗaya wa yazhabu anni hadha alladhi qad qadarani nasu wato wannan sanko wanda yasa mutane suka kaurace min ta dalilin shi ya tafi daga gare ni fa masahu yace to matsu kawai sai ya dora hannun shi akan sai ya shafe shi fa zaba anhu wannan sanko din sai ya zama to khabaru kana kawai ya tafi ya bar shi an gane ko wa udiya sha'aran hasanan aka bashi gashi kyakkyawa aka ce irin wannan gashin ne kake so ce kwarai ku shine qala fa ayyul mali ahabbu ilayka to a lokacin sai yace da shi to yanzu daga cikin dukiyoyi wata dukiya ta fi soyuwa zuwa gare ka daga cikin dukiyoyi wace ka fi so qala al-baqar ya ce to na fi buƙatar shanu fa'uɗiya baƙaratan hamilan sai aka bashi saniya wanda take mai ciki ba ƙwala barakallahu laka fiha ya ce mai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a gare ka fiha a cikin wannan saniya da aka damƙa maka shi kenan shi ma suka rabu da shi lafiya fa'atal a'ama wato sai ya tafi wajen makaho kuma ya tashi daga nan sai ya tafi wajen makaho faƙala ayyu shay'in ahabbu ilayka yace da shi wani abu ne yafi soyuwa zuwa gare ka yanzu a cikin abubuwa wanne wani abu ne kafi so gabaki ɗaya? qala an yurda Allahu ilayya basari yace Allah subhanahu wata'ala ya dawo min da gani na fa ubsiran nasa nima in dinga ganin mutane kamar yadda suke ganina fa masahahu fa a lokacin sai shi wannan mutum wannan bawan Allah wannan mala'ika sai ya shafi wannan bawan Allah faraddallahu ilaihi basarahu nan take kawai sai ya ga idan shi wato ya dawo an gane ko wata ra'abi tau'a mai shi wato ya kikkifta da idanuwansa ya gane ce to haka ce duniyar dama ce lalle ana yi ban damu qala fa ayyul mali ahabbu ilayka yace to daga cikin dukiya wata dukiya ta fi soyuwa zuwa gare ka me kake so ka zama qala la ghanam ya ce na fi so in zamanto wato alhaji wanda yake da kwai tamakai da awakai wanda yake da yanda yake da kwai garke na bisa shi fa udiya shatan walidan wato sai aka bashi tinkiya wanda take mai aihuwa aka bashi tinkiya wanda take mai ciki katuwa aka ce tafi da ita an gane ku sai aka bashi tinkiya wanda take mai ciki fa antaja hadhani wa wallada hadha fa antaja hadhani haka ne ku wato hadhani waɗancan guda biyun da shi mai taguwa da shi mai saniya fa antaja wato sai suka haifar da taguwarsu da kuma saniyarsu an gane ku wa wallada haza shi kuma wannan mai tunkiya shi ma sai ya haifar da ita fakana li haza wadin min al-ibli wa li haza wadin min al-baqar wa li haza wadin min al-ghanam sai zamanto kowanne daga ciki wato Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin wato wannan dukiyar tashi kowa daga cikinsu kawai cikin ɗan lokaci kaɗan wato sai ya zama alhaji ya zamanto shi wancan na farko yana da kwai kwari fakeken kwari na raƙumma garken raƙumma gare shi a bayan gari kowa ya sani aka ce mai raƙumi kawai alhaji wani mai raƙumi ake mai raƙumma ake ce wale haza wadin minal bakar wancan shi kuma yana da kwai kwari guda na shanu wale haza wadin minal ghanam wancan shi kuma yana da kwai kwari guda na busashe kananan dabobi to shi kenan ana nan ana nan bayan kowa ya kama ƙasa daga cikinsu kowanne yanzu an shiga cikin ni'ima an manta da abin da aka haɗu da shi a baya saboda wani yana shiga cikin ni'ima shekara guda tun da ya ja ya mance da wahalar da ya sha a baya irin wannan wanda suka sha wahala tare da shi ba zai tuna su ba thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hay'atihi shikenan wannan mala'ikan bayan lokaci sai zo wannan al'abras din wanda ya fara zawa wajen shi wannan mai dabbara dabbaran nan ya zo mishi fi suratihi a cikin surarsa wa hay'atihi da kuma kamarsa ya zo mishi yana da kwai dabbara dabbaran jiki kalan fatar da yake da a wancan lokacin da kalata ya zo mishi sannan kuma ya zo mishi a burwatsai faƙala rajulun miskinun ƙadin ƙada'at biya lihibal fi safari ya ce da shi bawan Allah ya ce ni mutum ne wanda yake mai ƙaramin ƙarhi rajulun miskinun wato mutum ne wanda yake mai ƙaramin ƙarhi ladin qada'at biya lihibal wato haƙiƙa dabaru sun yanke mini fi safari a cikin wannan bulaguran nawa fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bika yace babu yanda za in isu zuwa ga inda na ci inda na sa gaban nan ba zan isa zuwa inda nake so in tafi ba illa billahi face sai da taimakon Allah thumma bika sannan kuma da agazawarka guziri ya yanke mini ba wata dubara ba wata makama ko ina tsit a tsaye yake yanzu kuma inda zan tafi yana da nisa to bayan da za a yi can sai da taimakon Allah sannan kuma da agazawarka kaga bai ce ba illa billahi wa bika a sai ce tsumma bika saboda idan ka ce illa billahi wa bika wannan akwai shirka ce an gane ku أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري wato as'aluka ba'iran ina roƙon kwaraƙumi guda ɗaya tal billazi a'taka launal hasana ga sarkin saboda sarkin da wato ya baka wannan kama wanda take kyakkyawa wal jildal hasana ya baka fata wanda take kyakkyawa wal mala ya baka dukiyar nan ta raƙumma to ina roƙonka ka bani raƙumi guda ɗaya tal a taballahu bihi fi safari wanda zan zamanto na yi guziri da shi a cikin wannan bulaguran nawa in isa zuwa ga inda na sa gaba faƙala alhuƙuƙu kathiratu ya ce kai ce bawan Allah yi haƙuri sharj inda take kaina tana da yawa alhuƙuƙu kathiratun haƙoƙi suna da yawa Mm, abu ya mun yawa kala ka gani da waɗannan garken na raƙuma ka yi tunanin cewa babu komai a kaina akwai sharji a kaina ni ma inda zan karanta maka cikina ni ma da inda kai ɗin kusan ɗaya ne faƙala ka an ni arifuka sai wannan mala'ikan ya ce wa shi wannan mai garke ya ce to ya ce yaro kamar da na san kafa alamu ta kun abrasa ya ƙazarukan nas anya ko ba kai bane wani wani wanda yake mai dabbara dabbara irin wannan na jikin na wanda mutane ma suna ƙaurace maka faƙiran kuma dai a da lokacin yadda na san ka talaka ne kai fa'adaka Allahu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka launi wanda yake kyakkyawa ya baka fata kyakkyawa ya baka wannan dukiyar faƙala inna ma warithu hadal mala kabiran an kabirin ya ce kai tsoho tafi daga can ce sane dai kaɗai na gaji wannan dukiyar ne iyaye da kakannu ka je ka bincika a garin nan iyayenmu da kakanninmu ba matsiyaci ce mai ka ce wani ni ni ka tsiro ne a gidanmu ba talaka a ce dai ko wani mai kamata amma dai ni kam a gidanmu dama da na tashi da arziki a gidanmu faƙala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunt a lokacin sai wannan mala'ikan ya ce da shi to idan hal ba gaskiya ka gaya mun ba in dai har ƙarya ka yi mun to Allah tabaraka wa ta'ala ya mayar da kai zuwa ga inda ka kasance ne ma'ana Allah ya mayar da kai zuwa ga halinka na farko shi kenan sai ya tafi wa atal aqra fi suratihi wato sai ya je wa kuma al'aqra wato wanda yake da kai matsala ta kai ya tarra shi ya tarra shi mafi suratihi a cikin kamarsa wahayati a cikin surarsa wahayati da kuma kamarsa wato ya tarra shi a cikin surarsa gangan jiki da komai irin nashi da kuma yanayin da yake ciki a wancan lokacin faƙala lahu mithla ma qala li hada sai ya gaya mai kwatamkacin yanda ya gaya wa wancan wanda yake al'aburas ya ce da shi ni mutum ne ɗan bulaguro guzuri ya yanke mun ba ni da wata dubara wanda a yanzu zan isa da ita zuwa inda na sa a gaba face sai da taimakon Allah sannan kuma da tagazawarka ina roƙonka ka bani wato saniya guda ɗaya tar wanda zan yi zamanto ita ce guzurina a cikin bulaguran wannan waradda alaihi mithla ma radda hada shi ma sai ya baiwa wannan mutumin ya mayar mai da amsa kwatamkacin yadda wancan ya bashi amsa ya ce kai alhuququ kathira sharjikin tana da yawa akwai kwamba da yawa faƙala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta yace idan har ƙarya ka muni cikin wannan labarin da ka faɗa to Allah subhanahu ta'ala ya mayar da kai wato zuwa ga yanda ka kasance a da shikenan yanzu da ya haka sai kuma ya tafi wajen wa wa atal a'ama fi suratihi wa hay'atihi sai ya je wa wannan makaho din sai ya je wa makaho ya yi kama fi suratihi a cikin surarsa ta cewa shi ɗan adam ne wa hay'atihi da kuma kamarsa ta cewa shi makaho ne ya tafi wajen wannan makaho ɗin nada faƙala sai wannan mala'ikan ya faɗa ga shi wannan makaho ya ce da shi rajulun miskinun ya ce ni dai mutum ne wanda yake miskini galaɓaitacce wabnu sabilin kuma ni mutum ne ɗan bulaguro wato ɗan bulaguro ne in qada'at biyal hibal wato dukkan waɗansu igiyoyi dukkan wata dabaru sun yanke mun fala bala ghaliyal yawma illa billahi thumma bika wato ba ni da wani abin da zan yi guziri da shi wanda zai isar da ni zuwa ga inda nake so in tafi a yau illa billahi face sai da taimakon Allah thumma bika sannan kuma da tagazawarka as'aluka shatan ina roƙonka ka bani tinkiya guda ɗaya tal billazi radda alaika basaraka wato saboda sarkin da ya dawo maka da ganinka ina roƙonka ka bani tinkiya guda ɗaya tal a taballahu biha fi safari wanda zan isu da wannan tinkiyar a cikin wannan bulaguran nawa in isu da ita zuwa inda na sa gaba Allahu akbar wato wannan mala'ikan yana gaya mai haka faqala sai shi wannan makahon ada sai ya ce Allahu akbar wato yana mai tuna ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya mushi yace qad kuntu a'ma faradda Allahu ilayya basari ya ce haƙiƙa da nima makaho ne baba da nima makaho ne amma Allah ta'ala ya dawo min da ganina fakhud ma shita ya ce baba ba tinkiya ɗaya ba a cikin waɗannan tumakan nawa ka ɗauki duk abin da ya maka ku ɗauki abin da ya maka wa da'ama shi ita ka bar abin da ka so ka ɗauki wanda ta maka ka kama wanda ta maka leƙa ka kama duk wanda kake so ya ce fa wallahi ma ajhaduka al-yawma bi shay'in akhadtahu lillahi ya ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah ma ajhaduka al-yawma ya ce wallahi ba zan tsananta maka ba a yau bishai'in a khaltahu lillahi ta hanyar in ce maka ka dawo min da wani abu wanda ka ɗauke shi a cikin wannan dukiyar tawa saboda Allah da ka roƙe ni duk abin da ka kama ba zan ce maka ka dawo min da shi ba kafi ƙarfin shi ba ba da ni ma talaka ne mai ƙaramin ƙarfi ne makaho ne amma Allah subhanahu wata'ala ya dawo min da gani na kuma hal ya bani wannan kyauta din da kake gani don haka dan ka ɗoka ko me ka ɗoka ba zan yi bakin ciki ba idan wannan kaɗai da nake da ya ishe ni faƙala sai wannan mala'ikan ya ce da shi a musiki malaka ka riƙe dukiyarka fa inna mabutulitum sani dai kaɗai an jarrabe ku ne wato Allah ta'ala ya mu'amalance ku ne wato a dukkan waɗannan al'amurra ta mu'amala ta wanda yake mai jarrabawa mai gwada bayansa faƙadar radiya anka haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da kai dangane da wato wannan kyauta da kai da abin da Allah ta'ala ya baka wasa khida ala sahibaika kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi hushi wato ga waɗancan abakan naka guda biyu muttafaqun alaihi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka rawaito shi wan naqatul ushra wato annaqatul ushra bi dhammi al-ayn da yi wa ayi likafa rufa al'u ush wa fatihi shin usha wa bil maddi ushara'u hiya al-hamil wato ita ce taguwa wanda take mai ciki an gane ko wato ya zo a cikin alqur'ani kenan wa idhal isharu uqilat al-ishar wato tagoyi waɗanda suke masu ciki an gane qawluhu antaja wa fi riwayatin fanataja ko wato faɗarsa da ya ce an taja wa fi riwayatin a cikin wata riwaya fanataja hadani ma'anahu ma'anarsa tawallani tajaha wato waɗancan guda biyun suka jibinci wato haifar da dabobin nasu kowanne daga ciki ya kula da raƙuminsa shi mai raƙumi ya kula da taguwarsa shi mai shanu ya kula da saniyarsa hatta aihu wannatiju lil naqa wato annatij ga taguwa kalqabilati lil mar'a kamar gozo manya ce ga mace wa qawluhu wallada hadha fadar shi da yace wallada hadha huwa bi tashdidil lam wato da yi wa lam wasu dau'e shadda ai tawalla wiladata hashi ma ya jibinci aihuwarta shine gozo manyan ta kenan wa huwa bi ma'ana nataja fil naqa wato shi ma yana ɗauke da ma'anar nataja a cikin taguwa amma saboda larabci shi yana da kwai kalimatu da yawa a ɓangaren in za ka yi amfani da ƙananan busashe ba za ka ce antaja ba sai dai ka ce wallada a ɓangaren manyan manyan dabbobi idan za ka yi amfani da aihuwarwa sai dai ka ce antaja ba za ka ce wallada ba shi ne ce falmuwallidu wan natiju wal qabila bi ma'anan falmuwallid wato gozo manya a ɓangaren wanda yake haifar da yake kula da aihuwa ta tumakai da awakai wannan zaka ce da shi almuwallid annatij shi kuma shine wanda yake kula da bangaren aihuwa ta raƙuma da shanu alƙabila ita kuma wanda take kula da bangaren aihuwa ta mata irin su sajifam da sauransu wannan duka ma'anarsu guda ɗaya ma'anarsu dai shine almutawalliyatu lil wilada dukkaninsu wanda suke wanda suke jibintar wato aihuwa lakin haza lil haywan sai dai annatij lil hayawan ya kunshi manyan dabobi irin shanu da raƙumma wa zaka li ghairihi shi kuma al-muwallid shi kuma wanda yake wani manyan busashe manyan dabbobi sune kenan busashe kananan busashe wa qawluhu in qada'at bi al-hibal wato fadar shi da yace in qada'at bi al-hibal fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bika huwa bil ha'il muhmala wato da hasabe wanda yake maraɗa. wal ba'il muwahhada da kuma ba wanda take mai ɗaɗaya a ƙasa ayil asbab wato sabubba wanda suke za su agaza mun ɓangaren tafiyan nan tawa wa qawluhu la ajhaduka wato da yace la ajhaduka al-yawma fi shay'in akhadtahu lillahi ma'anarsa shine la ashqu alayka fi raddi shay'in bazan takura maka ba cikin ka dawo mun da wani abu wanda ta akhudhu wanda ka doke shi a cikin wannan dukiyar tawa aw tadlubuhu min mali ko kuma dukkan abin da ka ka nema a cikin dukiyata in baka bazan ce ka dawo mun da shi ba wa fi riwayatul bukhari a cikin wata riwaya ta al-imam al-bukhari yace la ahmaduka yace khud ma shi ita wa da ma shi ita yace fa wallahi la ahmaduka bi shay'in akhadtahu lillahi wato wallahi bazan yabe ka ba bazan gode maka ba saboda bar mun wani abu da kai wanda kuma kana son wannan abun ka doke shi dan Allah yace wallahi bazan yabe ka ba in ka bar mun shi baka kyauta ba shine bil ha'il mumala wal mim la ahmaduka ma'ana la ahmaduka bi tarki shay'in tahtaju ilayhi ce wallahi bazan yabe ka ba ta hanyar barin wani abu da kai a cikin dukiyar nan ta wanda kake bukatuwa zuwa gare shi duk abin da kake bukatuwa zuwa gare shi in ɗaya ba za ta maka ba ɗauki biyu in biyu ba za ta maka ba ɗauki uku kuma ukun ba ni zan zaɓa maka ba ka zaɓa da kanka kama ƙala kamar yadda mawaƙi ya ce laisa ala ɗulil hayati na damun ko ya ce laisa na damun wato ba na dama ala ɗulil hayati akan kucewar tsawon rayuwa idan ya zama mutum ya yi rayuwa 'yar kaɗan wanda kuma allah ta'ala ya sanya albarka a cikinta to babu nadama a cikin ta na'am
السابع عن أبي يعلى شاد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكسي الكسي الكسي الكيس من من دان نفسه وعمل وعمل وعمل لما بعد الموت والعاجز من أت من أت من أتبع من- من أتبع نفسه هواها وتم- وتهم- وت- وتمن- وتمنى على الله ال- أم- على الله الأما- أمانة- أمانية رواه الترمذي amani أماني رواه الترمذي وقال حديث حسن na ba sai ka karasa ba zan karasa su duka kawai asabi'u hadisi na bakwai ana abiya ala daga baban ya ala shaddad bin aus radiyallahu anhu ya jiyo daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace alkayyis wato mai hankali shine man dana nafsahu wanda yayi wa kanshi hisabi wanda ya zamanto a kowane lokaci yana yi wa kanshi hisabi yana lissafi kan abin da zai zamanto alkhairi ne a gare shi wunin yau da ya yi da me da me da me ya aikata wanda yana neman yardar Allah cikin aikata su da yi a wunin yau da ya yi da me da me ya yi sakake a kansu na alkhairi bai aikata ba don gobe ya gyara a wunin yau da ya yi da me da me ya aikata na saban Allah don gobe ya nisance su to wannan shine ya dinga yi wa kanshi hisabi ya dinga yin lissafi to a cikin yau a kasuwanci na yau riba aka ci ko haduwa aka yi wa amila lima ba'da al-maut kuma wanda ya aiki ga abin da zai biyo bayan mutuwa wato ya aikata aiki na gari saboda ya ci moriyarsa bayan ya mutu to wannan shine alkayyis wato mai hankali kenan mai hankali shine wanda ya kula da wannan bangaren guda biyu ya zamanto yana yi wa kanshi lissafi hasibu an fusakun qabla an tuhasabu wato ka tsaya ka dinga yi wa kanka lissafi kafin a zo a ce a yi maka lissafi wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah al-amani ma'aiki alayhi salatu wassalam yace al ajiz wato shi kuma wanda yake gajiyayye sulkumi shine man atba'a nafsahu hawaha dukkan wanda ya biya wa kanshi son zuciya ya biya wa kanshi abin da zuciyar shi take so duk abin da zuciyar shi ta kada mai ta raya mai kawai shi zai je ya aikata wata manna alallahi al'amani kuma yake gurin wato ya samu abubuwan da masu kokari za su samu yana so ya zamanto babban dan kasuwa amma kuma kullum shi ya barci ya san zaman banza ya sanya wace a wace zai ya zamanto dan kasuwa na kirki yana so ya zamanto malami amma kullum shine shan shayi kullum shine rashin nazari shine rashin zuwa makaranta ba zai zamanto ba to wannan shine ake ce da shi sulkumi wawa kenan eh tarjun najata walam tasulku masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi an gane ko wato idan har kana so a sa ka a cikin wato bayin Allah wanda suke masu hankali shine to abin da kake aikatawa shi zai nuni akan cewa wani ya san ciwon kansa shine alkayis kenan wanda ya san ciwon kansa ya san abin da zai zamanto alkhairi ne a gare shi da kuma abin da zai zamanto sharri ne a gare shi wanda yake kokarin ya je ya aikata abin da alkhairi ne a gare shi yake kokarin ya guje wa sharri ne abin da yake sharri ne a gare shi wato al'aqil ba shi bane wanda zai ce wannan alkhairi ne wannan sharri ne a al'aqil shine wanda ya ya san khairul khairain wanda ya san mafi alkhairi daga cikin alkhairai guda biyu sannan kuma ya san mafi cutarwa daga cikin cuta guda biyu wannan shine wato mai hankali kenan wani hadisi al'imamu turmizi ya rawaito shi ya ce hadisi ne hassan al'imamu turmizi ya ce wa gairuhu da wani saminar ulama'i daga cikin malamai ma'ana dana nafsahu ai hasabaha wato yi wa kanshi hisabi hadisi na takwas shine hadisin abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi wato yana daga kyakkyawan musuluncin mutum tarkuhu ma la ya'nihi dukkan abin da bai shafe shi ba abin da baya ciki to kada ya shiga ya bar duk abin da bai shafe shi ba dukkan abin da ba a buƙatar tsoma bakinka a ciki to kar ka tsoma baki duk abin da kasancewa idan ka tsoma baki ba wani abin da zai janyo maka na alkhairi idan ka tsoma baki watakila ma waɗansu daga cikin waɗanda ake yin hirar da su za su ma ɓata rai to ka ja bakin ka kyale sannan kuma dukkan abin da kasancewa idan ka je ka aikata ba wani abin da la ya'udu ilayka nafa'u to kada ka aikata shi an gane ko to shine yana daga kyakkyawan musuluncin mutum dukkan abin da bai shafe shi fito shi ko ya daina shi an gane wani hadisi ne kyakkyawa al'imamu turmidi da waninsa a suka rawaito shi attasi hadisi na tara wanda shine na ƙarshe an umar radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala la yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atahu rawahu abu dawuda wa ghayruhu wato hadisi na tara daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya jiyo daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yusalu rajul wato ba a tambayar mutum fi madarabam ra'atahu wato dalilin menene ya doki matar shi idan ya zama to tsakankanin miji da mata an samu dan dai tangarda ya ja ta ja daga karshe kwantsame ta da mari to aka zo in in aka dan yi dai kaza kaza to sai a yi kokari a sulhunta daga yau kai dai karka kara mali in ma me za ta maka amma kala ce me dalilin da yasa me dalilin ba ba bincike saboda tsakankanin mata da miji wato ba a shiga tsakankanin su an gane ko saboda watakila wannan abin zai iya yiwa abin da ba za a iya faɗar shi bane irin abin da ake jin kumyar faɗarsa ne irin ya zama to ya doke ta ne saboda ya je shi da dare yana so ya kwanta da ita ce ba zai kwanta ba kaga ya doke ta ga wannan kazo kana me yasa wai ka buje ta ita kaga ba za ta yi hudi ba shi ba ba zai yi hudi ba to shi za a yi wannan kawai a ce kawai kala ka kara bugun ta kai dai daga yau an gane ko sai a rufe kawai wannan shafi din rawa abu dawud wa ghairuhu al-imam abu dawud da waninsa suka rawaito wannan hadisi alhamdulillah ilmu inda subhanahu wa ta'ala